litin da ta gabata litin ɗin farko ya ci dama litin ɗin farko bayan sallah zai zama kuma sallah ranar sallah ko kashe garin sallah ba za mu yi karatu ba amma na biyu za mu yi sai na biyu ma bai yi ba ne yau ma daidai mun dai haka na muka yanke mun ci to gara dai mu zo a karatu inda mutane hayar suna ta su faɗa suna zuwa ta'aziyya to a ciki in ba manta ba mun kawo za- magana firin-firin na yadda amir mini ne an sama hawarij zargin da suka yi masa ɗaya bayan ɗaya waɗanda aka kawo a nan akwai wasu zarge-zargen da aka yi masa wanda ba a kawo a nan mun fas- mun ka- mun mun kuɗi damuwa da wanda ya shafi wani musamman ma inda suka ce masa ya hukunta mutane akan addinin Allah inda ya amsa masa cewa ba mutane ya hukum ya hukum ba hukumta aka zance ya hukumta ba mutane ya sa su hukunci akan ah, addinin Allah ya sa ah, ab- ya- ab- ya- ya hukumtar da alkur'ani ne wato ya mai da alkur'ani ne mai hukunci ba mutane ba da sunnan annabi ko kamar faɗin Allah ta'ala wa inda na ta'atun fi shi'in farko ila Allah وإلى الرسول إن إن كنتم تؤمنون وأنا آية ɗin yawan da ya nuna ya fassara ta da cewa ainihin wannan ya- mai raddi ya zuwa ga ga littafin Allah littafin ya- raddi ya zuwa ga Allah komar da abai zuwa ga Allah shine komar da shi ya zuwa ga littafin Allah kuma komar da abai zuwa ga manzon Allah shine komar da shi ya zuwa ga sunnar manzon Allah to wannan ne muka ya ya fi shafan wannan cikin zarge-zarge da suke cikin wani tun da wannan yanki na kudu ban shi ne kaɗai shi sharifa rabbi ya yanko a nan to kuma ya ba su misali da cewa to in ainihin dangane da hukunci dinnan ashe allah ta'ala bai ce a yi- a sa masu hukunci biyu ba akan al'amarin tsuntsu a haji inda ya ce ainihin wan- wanda ya kashe tsuntsu da da gangar a wajen yana irani to sai ya biya da dabban gida wanda kai kama da wannan tsuntsun wanda ya ce masu hukunci biyu adalai za su yi hukunci ya ce to in har allah ta'ala zai sa mutane su yi hukunci al'amarin tsuntsu to ina kuma ga al'amarin da ya shafi rayukan mutane to dai dai wa- suka dai ba- bayan wannan dai suka suka ga cewa abin da ya faɗi daidai ne to ƙarshen magana ya nuna cewa idan da za a yi hukunci da littafi ɗin duna ka ina maimaita muku abin da na riga na faɗa ne wannan a gurguje ya ce idan aka yi hukunci da littafin allah ayan da cewa faɗi ɗin bai وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يجي فرده إلى الله سبحانه شيني أن أقوم بكتابه العزيز ورده إلى الرسول أن أخذ بسنته القويمة القديسة yace fa idza hukima bisidq wannan yana cikin gundarin nasu balaga fa idza hukima bisidq fi kitabillah in har aka yi hukunci da gaskiya a littafin Allah ai an ɗauki zancen da ya muɗabaka da waƙi'in tafsirinsa wato a- a- a- Allah ta'ala ya saukar da ayoyi na alƙur'ani ga manzonsa ya karanta mu mutane kuma ayoyin nan sun sauka ne a- suna magana akan wani abu da yake ayoyin alƙur'ani suna zuwa da magana magana su galiba a dunkule ne amma yakan zama akwai dalilin saukar aya wani abu ya faru yasa a ayan ta sauka take magana kai sannan kuma akwai inda ayan ta sauka akwai kuma akan abin da ta sauka a kai to sau- da- da wannan ne kuma ake su- su na waɗanda suka ji lokacin da aka sauka a da ayan su su sun fahimta ba su bukatar a zauna ana musu fassara amma waɗanda suka zo daga baya su akan ce musu ga dalilin saukan aya ɗin abu kaza ne kamar yanzu waƙi wani waƙi kamar yanzu waƙi da ya faru yanzu a nan muna magana dangane da shi ba sai mun zauna muna ta dogon bayani duk da mutane sun sani ba muka ce an yi kaza kaza za- ko wani ya waƙe ko ya bayani dangane da abin da ke faruwa su wanda suka san abin da ke faruwa sun san me yake cewa amma in ya in in wani bai sani ba sai an zauna an masa dogon bayani in kuma wanda wani abin wani abu ne da ya faru a tarihi misali ko kuma wani abin da ke faruwa yanzu in ya zo ga yan gaba sai an masu bayani to su waɗanda suke nan da mafi- da yawansu sun san lokacin da aka sauka da ayon alkur'ani da yawansu sun san sun san kuma abin da ma- ainihin eh, eh, ma- fassarar da ya mutabaka da ma'anan saukar da wannan aya duk na faɗin wannan ne duk daga baya an zo an rubuta tafsirai ra'ayoyin mutane sun shi shigo kowa ne ya nemi ya fassara abin da abin da ransa ke so har ma an ƙirƙiro labarukan da abubuwan su basu faru- faruwa aka fassara alƙur'anin da shi kuma an san wasu sun san dalilin da yasa aya ta sauka sun san dangane da wane ne sun ka san ina ne akan menene amma sun ransu bai so haka nan ba to sun kirkiro wa'insu labaruka sun fassara shi da shi to shine ke cewa in dai za a yi za a yi fas za a bi littafin Allah hukuma bi sirki zai yi da aka a hukunta shi da da- a yi hukunci da shi da gaskiya a ce a- wannan ayan tana nufin kaza ne da- ba ainihin da ra'ayi da ɓataccen itikadi idan idan aka ɗauka alƙur'ani aka fassara shi da ayu- ra'ayuka da ɓatattun itikadodi to za a bashi wata ma'ana ta daban wani lokaci ma akasin ma'anar wani lokaci ma aya sai ta ta- ta nufi wani wuri sai a nufi wani wuri da fassara to in yana nufin in- in an yi fassara da gaskiya to in aka yi haka nan fa nahnu haqqun nasu bi mu ne ma- ma- mafi cancanton mutane da shi bihi yana nufin ai tun da ya ce fa idza hukima bisirki fi kitabillahi fa nahnu haqqun nas bihi to bihi bi ina ya koma ga menene yana iya komawa ga Allah ko ga littafin Allah ko kuma ga hukunci na gaskiya wanda za a rairayo daga littafin Allah ko kuma da abinda in an rairayo me yake nufi ƙarshen magana wane ne eh, wane ne halifan annabi ali ko muawiya ka gani kaga wato kin nahnu haqqun nas bihi yana kaga bil yana iya zama billahi ko bil kitabi ko bil hukm sidqi al mu- ah, mustanbid min al kitabi ko kuma muktalan abin da littafin ya nuna dangane da waye waye hakim wane ne khalifa wane ne aula da halifci ali ko muawiya in an an duba littafi da da za a ga cewa ainihin um, in an yi in an an- an yi amfani da in an yi ana lura da littafin Allah ba kawai ma ya wajabta ya wajabta halittin alin da bin shi ya wajabta halittin ali da bin ali don Allah ta'ala ya cikin ayyana yake cewa ne afa manya yahdi ila alhaqi haqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda illa aw am amman la yahdi a kirawo wanda kiran ne akwai kiran da ke cewa kan amma ga kiran hafsa yana cewa il am amman la yahdi illa an yuhda wato wanda yake shirya da mutane ya zuwa gaskiya shi ne ya cancanta a duk wanda baya iya shirya sai dai a shirya da shi amma lakum kai fata ku me yasa me kuna ya kuke hukunci wa ya kamata a bi kamar bayan mun karanta inda amirul ne ke nuna musu yake cewa ba ku ga cewa ni na wadata gabarin ilimin ku ba ku ko ba ku wadata gabarin ilimi na ba ni ba ni bukatar ilimin ku amma ku ba za ku ba za ku wadatu ba ku bi ilimi na ba to a cikin littafin Allah Allah ya yi umarni ne da malamai su bi jahilai ko ko jahilai su bi malamai to kamar haka nan ne wannan kuma in ka duba tafsirin ah, abu man yadi ila haƙi a haƙon yuta ba amma la yahdi ila ayi dan ka dubi ma'fura ta sahihai za ka ga cewa tana magana dangane da alibin abu talib ta sauka dangane da shi ban ce baka tafsirin ra'ayi da aka zo aka birkita tun da ba a so sannan kuma inda Allah ta rake ya kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wannan har tafsirin ama sun ce ta sauka dangane da ayi inna ma yatazakkaru ulul albab shi wanda ya sani da wanda bai sani za su yi daidai to da sauran da sau ayoyi daban-daban daban-daban daban-daban wanda suka yi magana dangane da zaka ga sun ce masu tafsiri har da ba'adin suna bance ba ko in su an yi ittifaqi ma shi atan musunnata wani wani wurin kuma ba'adin sunna sun fara kuma bayan ba'ad musamman kan mutum ya duba littafin kashaf na zamfa shafiyar zai ga wani abubuwa da damun da su wanda shi ya kawo wanda wasu ahlus sunna ba su kawo kamar kuma yin mutum ya duba ainihin wannan wannan littafin askani ne ne abin nan me sunan littafin shawahidu tanzil shawahidu tanzil na askani wanda shi ma malami sunni ne kowace aya kan ce ga nan da zai sauka zai ga wasu abubuwa irin wani duk zai ga cewa da ayoyin da suka sauka wanda aka fassara su dangane da ali bil hasil ma akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah bai saukar da wata aya a Qur'ani tana yabon mumini ba sai dangane da ali duk wata aya da ta bai mumini ya ce akan arziki dangane da shi kuma kamar yadda inda ke shafa man kana mu'mina kamar kana fasika la yastawi wanda wanda wanda tambayi tafsirin kowa wani ne ya zargi ali ya masa wata magana sai ce mishi kuskur ya fasa sai aya ta sauka fa man kana mu'mina kamar kana fasika la yastawi wanda zaka sun ce fasikin wane ko da yake ya zama gwamna daga baya ya zama gwamnan kuba har ya sha giya ya ma mutane sallar su bayar ka hudu ya kuma kwarma a mai a nigeria kuma wanda suka kawo karin halifa ya sa aka musu duka har aka kare kashin aure akan ya zargi ba wani sannan shi a ce ka ka ka ka yi ta'adilin hukuncin allah ka tozarta shaida daga yanzu ba wanda za ba ta ba wanda ban za ta ce shaida ya ce to ya zai ce kai a kira su a kira su a kawo shaidu wanda suka ga haka nan in ya tabbata a wai zartar da wani aka kawo shaidu ba ba ɗaya ba duk sun tafi shaidu ya zo yana tafi ne ya kawo aka ce hudu baka ya ce ko in ƙara muku sannan sai aka ce a yi mishi bulala aka ba hauni ya ɗauki bulala hannunsa ya shiga ba kyarkyata ba zai iya ɗaukar kawon hali ba to sai Allah ya karbi wular ne ya dora da shi sau 80 to shine to in aka yi amfani da hukuncin alkur'ani za a ga ayoyi sun sun ishara zuwa ga alin birjik ba mahallin kawo su bane ana a wani wuri an kawo su to sannan kuma ka koma suna wa in hukuma bis sunnat bis sunnat rasulullahi bil haqqi shi ba ba tawili akan son rai ba fa nahnu aula bi mun muka cancanta da ita to kaga aula biha imma ga sunna din ko kuma ita khilafa ko bi sunna tun da yace bihi can kitabun lakin biha kuma nan sunna ke ko wa ko ko sunnan kanta ko muktadan abin da sunna ta koyar a cikin wani nusa an ce bihi ne maimakon biha a wani nusa na hajjar balaga bihi ne ma'anansa bil hukumin haƙi bi sunna ma'ana in hukima bai sunnati bai sunnar zuwa fana an aula aulahum bihi yani yana nufin bil hukm al haqqi al mustabad min as sunna in kuma kace biha bis sunnati din ke saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi duk sun roto ant anta minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba da sauran ire-iren wayannan wanda masu wadih dangane da zancen manzo Allah Allah mun kuntu maulahu hadha adimu Allahumma wala maulahu kasunan kasunan kasunan kasunan la ta'abdu sunnoni ne duk duk kuma an rawaito a cikin shi atan sunna sunna saboda haka idan duk aka zo ga wayannan to magance ya kare yanzu ba muhallin mu dogon bayani dangane da ruwayoyin hadisi da suka tabbatar da halittin alibani ba shi za mu kawo an lura ko da ke wannan mahallin mu kawo shi ne amma shi kansa zai zama mana karatu mai tsawon gaske yanzu ba a nan ba za mu kawo ayoyin alkur'ani wanda suka yi magana dangane da alibi ba kuma za mu kawo hadisan da suka yi magana dangane da alibi don nan ya ni shi amirul mu'minin ya nuna cewa in an amfani da wannan shine aula da su to amma a wayansu mahalloli kun san mun sha yan misali a lokacin makasar amirul mun ɗauki ɗan dogon lokaci na nan farko muna bin ayoyi kawai da kuma gudun shi ma a gurguje da shaidan littattafan ahlus sunna lagayo na sunna kawai wanda suka tabbatar wa ayan nan ta sauka ne dangane da ayi cancansa su da haribci to a dunkule abinda amirul mu'mini ne ke cewa shine yayin da suka suka suka kishi suka yi masa hassara a dangane da suka ko kuma ci wa'annan mutane suka kyamaci hakumta mutane da yi to sai ya ya an samu su da zantukan da ya afuwa yayin da suka suka ƙi su wa'annan hawabis kenan suka ƙi hukuncin da mutane da yi ya an samu su da cewa su wa'ancan mutane tun da sun ɗauka ɗaga musafi ne a mashi masu kiranci suka ce sun kira mai zuwa littafin Allah subhanahu wa da aiki da hukunci da shi to ba zai yiwu ya zama mumin muni muka bijire kamar da ce ba zai zama muni farkon za mu juya baya daga littafin Allah tun da sun ce a zo ga littafin Allah ko da yake da'awansa zahirin da'awan imani baɗininsa ko kafirci ne da ƙuduwa ne na mutum ya ɗaga alƙwana ya ce a zo ga alƙwani zahirinsa ne yau a zo ga alƙwani ne imani shi kai maka imani shi amma a koyi wani abu ne hila ce na din da ya ga ya yi asara kamar yadda annabi yake ce musu a'a ba ko da kuma sun daga littafin nan ba littafin suke nufi ba sun daga ne don sun ga an ci su a yaki kar ku saurare su domin shi wani alƙur'ani da suka daga alƙur'ani ne wanda yake baya magana to ni ne alƙur'ani mai magana da suna bin a wannan alƙur'ani da ba zo sun yaƙi da mutum asali da su yanzu suka ga cewa sun hasaran yaƙin ne suka daga kuma ba sun daga ne domin a da alƙur'ani ba ya gargaɗe su haka na ƙarshe kuma haka abin da ya faru ke an mutane suka ce tun da dai an ce sun ɗauka alƙwarin ya zamu ce ya zamu ce ce to mu ji a haka amma amma na san cewa ba abin da suke kaga zahirin al'amari sun ce a zuwa ga alƙwarin to yace sai muka ansa musu ya zuwa kiransu muka yadda kuma a zo a yi a sa alƙwarin ya hukunci to tun da alƙwarin nan rubutu ne mai saɗara-saɗara tsakanin bangaye biyu baya magana ana fassara shi ne a ce wace aya ta ce kaza a ce kaza mai ta ce ta ce kaza ne to shi yasa muka ce to a sawa yansu mutane biyu domin su duba su fassara su ce in dai an da alakari da aya kaza da aya kaza wane ne fi cancanta da kamar da amiru ya ce musu ka sun ce wai ya shakka ne suka ce tun da ka ce wai in su duba alƙur'ani in kai in ma'awa ya fi cancanta su bashi in kai ne ka cancanta su ba haka ba ka yi shakka ke nan dangane da ka ba kai ne amirul nuru ya ce ai ba shakka ne ba wakin alamun tun da sun ce a zo ga littafi sun ce uku in dai littafi ne ku duba ku gani to littafin wa ya ce ya cancanta ya ce ma'awa ne ya cancanta sai aka ce to ku duba littafi kaga sai su kawo aya da ta ce wannan aya ta sauka da ta ce النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في أمر معاوية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وكما ما زال يتقى أن معاوية من كنت مولاه فهذا معاوية مولاه الله موالى من والى معاوية وآل من آل معاوية سيأتي من هكذا النيوان إيمانا yau an ci a duba littafin Allah in mu'awaya ne ya cancanta a bashi in Ali ne ya cancanta a bashi wannan ba adalci ba yawa to amma sai suka ce to ka yi shakku ne ci ba shakku ne ba na ce dole cancanta a bashi amma sai shi yake cewa to inda an bi littafin to mu ne muka cancanta ba su amma ba littafin aka ba to shi ne su wa'annan kaga za su fassara ne su ce eh wannan ayan ta ce kaza wannan ayan ta ce kaza wannan abu ya wuce ka ya ce sai a ga kuma don an ce ma ainihin in sun duba littafi ba su samu wasu je hadisi duk da an san akwai a cikin littafi ba su bukatar ma su je ga hadisi duk da alƙalarin ya wadata to kuma idan aka zo aka ce to wannan ayan ta ce kaza ne ya ce to ai bata ce ali ba sarahata sai a ce to a koma a bisu ruwaya kuma ya ce mene ne ruwaya kuma ya ce ali ko kaga an warware tun da kuma akwai zaton cewa idan aka yarda da wa'annan a samu wa'annan masu hukunci guda biyu to akwai in ka ce to me yasa ba ka yarda da hukuncinsu ba sai an samu su da cewa eh ai mun sa su ne su hukunci da littafin Allah da sunnan manzo Allah ba mun ce duk abin da suka hukunta mun yarda ba ko ba lura ba da aka sa hakamin da an ce duk abin da kuka ko ka zartar ya zartu na ka ne sai aka da ƙura'an ko ba ka bane kamar yadda ake demokuraɗiyya kaga demokuraɗiyya da ana da za a kada ƙura'a ce wani annabi ya fi daraja a cikin annabawa a kada ƙura'a har har masu bautan gumaka su ma su kada ƙura'a a zaɓi annabin da ya fi cikin annabawa ko kuma wani addini ne na gaskiya ko wani littafi ne zancen Allah na gaskiya ba gurɓatawa a jefa ƙura haka ake yi yawan da aka kaga amma aka ana batun cewa akwai da hujjoji da ake gane wanne ne na Allah amma ba da ƙura ba gani saboda haka so haka mai nan ba an ce ne ku je abinda duran ku ya yi muku duran ku ya so kuka yanke kuka zartar shine hukunci haka aka ce ko an ce ku duba littafi ku yi amfani da littafi ne da sunna sai ku ga wane ne aula da wannan al'amari bisa muktadan hukuncin littafi da sunna littafin Allah ya nufa alƙur'ani da kuma sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa to to amma su mutanen nan mai suka yi da suka zauna su haka su da aka ce haka bai ne din da Amr bin al-As da Abu Musa al-Ash'ari karan maimaita muku bayanan kuma zai lokaci sake kure mai irin na wancan in ce kuma dole zan bar karatu don abin da ya faru ke to amma kun san abin da ya faru da suka zauna ba ayan da aka kawo ba kuma hadisin da aka kawo sam shi abu musa dama ba yana wakiltan alibani su mutane suka ce dole shi za a sa wasu ba su yarda na jikin alin ya musu hukunci ya ce ga abin ku nan ku yadda ku yadda kuke amma an rubuta takarda an ce za su yi hukunci da littafi aka aka sa hannu hakan za su littafi hukunci da littafin su duba littafin allah in sun sami warwara fa da lamu in kuma samu su duba hadisi na manzo Allah in samu rasa ba za a rasa warwara a tsakanin littafi da hadisi ba za yanzu akwai wani abu zai taso mara warware shi tsakanin littafi da hadisi hasha sai dai sai dai sai dai mu game da mutanen da san littafi da hadisi amma ma abota wani ma abota san littafi da da sunna za su warware komi Allah ta ana cewa ma fara ma fil kitabi min shay ba ba abin da muka rage a komai mun bayyana ba amma ba kowa ke iya tsamo komai daga alkurani amma wasu na iya to da suka zo sai ba su yi ba to da ba su yi hukunci da littafi ba sai suka zo suka yi son rai to sai mu ce mun yarda dama su muka ce mu su yi hukunci ko mun ce su yi hukunci da littafi ne da sunna to in aka ce mun ce ku yi littafi hukunci da littafi da sunna sai ba su yi da littafi da sunna ba sai mu ce mun yarda da hukunci yawwa shi yasa ya ce to turu sai ya ce ba mu yarda da hukuncin nasu to wannan wannan al'amari na amirul mu'minin wannan magana wadih ba wani baka bukatar wani shari a sarari yake sarari a duba littafi a duba sun wane ne cancanta in mu'awiya ne ku ba shi in ni ne kuma ku ba da aka zo ba a duba littafi bai wajen an ga an duba littafi za a ce ali ba a duba suna don an duba suna za a ce ali sai ba a yi ba sai aka ce ali sai aka ce mu'awiya aka ce yee an gama an yi hukunci to nan shi mai shirin ya ce da yake kasu mutane ko wannan magana in aka zo sai a yi ta maganganu kuma a yi ta wasa da hankali don sun gano sun gano sarai in aka ce za a yi wannan hukuncin gaskiyar magana shi ne in aka ce shi ne ali ne hanifa ba batun ali ne da ma'awaya ba batun ali ne tun farko to kun ba su su ɗago baya a ce babban rikin ashe shugabancin wanda suka gabaci albai inganta ba in dai za a bi littafi to shi ne aka shiga wasa da kalmar aka shiga wasa da kalmar mai sharhin mu'tazili wannan ibn abin hadir a cikin shari'arsa ya sai ce in aka in waɗannan mutanen suka ɗora hukuncinsu a kan tafsirin alkur'ani tarjaman alkur'ani to hukuncinsu zai zama yana ewa kowanne tsakanin mutanen iraq da mutanen sha ya zama kowa ya fasara alkur'ani bisa ganewa sa da alkur'ani wato kaga alkur'ani yana ɗaukar tawilani mutaqabilai abin da yake nufi ke wato kuma kowanne sai zama daidai yanzu misali wata aya ta wata aya ta sai wani ya ce wannan ayan tana nufin aljanna sai wani ce a wannan tana nufin wuta wannan aya ta ce in ka aikata kaza aljanna za ka shiga sai a wani sai ce a yana nufin aikata za ka shiga wuta to duk cikin su sun inganta kenan shiga wuta aljanna zai yiwu to sai ce ainihin kakasan wutun da yake aiwa to shi alƙalani yana da kowa ne da ya fahimce shi da bisa ra'ayinsa saboda haka mutanen sham suna iya cewa kaza ne mutanen iraq su shiga wani mutum ma'ana mutanen iraq mutanen muawiya mutanen iraq mutanen ali to haka ce haka ma in aka zo aka yi hukunci da sunna wai shi ma haka ne saboda haka tana iwa a sami rigimu goma daban-daban to ya mutum in mai tambaya ce to ya kenan in ji abu ibn rafi da yawan ƙarfin wannan tambaya wato ba ya ce haka nan bane sai ce in ka ce to ai alqur'ani din kowa yana fassara shi yadda ya fahimta saboda haka mutanen suna iya fahimta daban-daban kowa ya ga abin da ya daidai ko su fassara sunna kowa ya ga abin da ya daidai to yanzu in ka in ka bazanta ita shi alqur'ani iyakantacce ne daga daga bango zuwa bango babu ba mu da sabani dangane da ayoyin alqur'ani duk a tsakanin musu kalama wawaye da suka bude baki su magana har ma wani a ce mishi shek ko malam ya watso maganganu ya ce akwai wasu alqur'ani wasu kyala wannan wawan gari ne kawai manta da shi alqur'ani haddadadde ne iyakantacce mutum yau kana karantawa ba daidai ba yaro ma sai gyara ko annabi to amma hadisi ba shi ma haidadade ne a kantace sai akwai hadisai da yawan gaske wanda aka kirkiro wanda aka bada wanda aka ji manzo Allah ya faɗa amma ba a ji daidai ba aka ƙara ko aka rage da wanda kuma aka da annabin ma bai faɗa ba aka ce ya faɗa akwai kuma daidai wanda yake annabi haka ya faɗa kuma haka aka rawaito saboda haka hadisai cakwatattu ne za ka nema ake tantancewa amma ba ka taɓa jin wani suna tantance ayoyi ba aya duk cikin shi an yanke magana fara ɗaya ba ƙari ba ne amma hadisi a malamai akan shiga ana tattaunawa ya inganta ko bai inganta saboda ko wani yana da wani hadisi wani baya wani baya da shi wani da wani yana da wani rayan wani baya da shi wani kuma yana da jela baya da ƙarshe wani yana da farkon hadisi bai da ƙarshe wani yana da tsakiya bai da farko da ƙarshe haka haka da wani an dora mashi wani abu gasu nan gasu to in muka zo ya ce ce to aka yi haka nan to ya kenan kowa zai iya faɗin abin da yake ganin daidai ne sai shi mutazali shi ibn abul hadid sai fasa sai ce in dai wa'annan masu hukuncin wannan maganar ibn abul hadid sun yi ta'ammuli da littafin Allah haƙƙa ta'ammul yadda ya kamata a lura da shi to za su ga cewa akwai nassin sare ala sifafi da amirul za su ga nassin sarih a cikin alƙwarai a rashin ba ta ɗaya sai to kuma bayan wannan kai Allah duka da son rai ne ko bayan za ka da son rai bayan ya faɗi wannan bari karanta muku abin da ya ce ya ce annan haka mai ne lau ta'ammalar kitaba haƙƙar ta'ammul la waje da fihi nassu sarih ala shibar khilafat amirul mu'minin ali bin abi talib alayhi salam to sai kuma kaga ba magana yanke ba an duba alƙur'ani akai ta'ammulin aya za ga nassi sarihi dangane sai ce wai la'anna fihin la'anna fi fihi nassu sarih ala anna al-ijma'a hujja yo Allah yo Allah na an an gina an rusa kamar gini ya fita wanda ya ce maka akwai nassu sarih to me kuma kawo ijma'i wai domin ij- a cikin alkur'ani akwai nassin ijma'i to kuma wai um, wa- wa wa- wa mu'awaita lam yakun mukhalifan bi hadhihi al-maqamati wa ahli sham shi kuma muawiya bai zai zama ya saba ba dangane da wannan matsayi wato in aka yi sami ijma'i dole ya hada dole ne to kuma idan wai ijma'i hujja ne wai idan kutun da ijma'i hujja ne to ijma'i ya auku bayan ras- bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa ali akan mu- mu- mu- mutum biyar salihai su zaɓi ɗaya daga cikinsu su yi masa mubaya ina da damar kuma kaga inda aka ban tsari ga Allah da ijma'i ne hujja ai ba ruwan mu ma da littafi kawai sai mu mutu in muka haɗu akan abu ya zama mai kana batun ijma ne ka ce alƙur'ani ne kawo batun ijma'i kuma ka ce alƙur'ani ya zo da nasu sare zai wai wai nasu sare inda ya wai al- wai alƙur'ani ya nasu ta ijma'i kuma wai bayan wafatin annabi wai wai salihan bayi guda biyar suka haɗu suka zaɓi hadisi kuma halibcin shi inganta to kuma amirul mu'minina salihai biyar amma fauk bai ce bal hamsuna min sahaba sun mashi mabaya to sai sai ce fa waje ba an ta saka hilaf kaga hilafansa ta ta inganta ke wa idza sahat khilafatuhu nafadhat ahkamuhu yace wa qad thabata anna an anna al-kitaba law tu'mila haqqan ta'mal la kana al-haqqu ma'a ahli al-iraq wa lam yakun li ahli sham lima ya to kaga ne dai da yace dai dai kaga da zuwa da tafin Allah sosai zaga gaskiya na tare da mutanen iraq ne ba shi tare da mutanen sham menene gaskiya mutanen sham haƙƙi nasu ne bil ijma saboda alqur'ani ya tabbatar da ijma kuma ijma'i sun haɗa kan ikirarin saboda salihan bayi guda biyar su- suka tabbatar da halifan farko to kaga shi ko nasa ba ma biyar ba ma hamsin ma na sahara ba ujiya ɗin hukunci amirin kai a sarki kuma lam ya tsare lawa da umar kuma da gomin to gaskiyar magana shine ba wani nasi sarihi a cikin alkur'ani da ya bada hujjar imani san babu domin ma ayoyin da suke kafa hujjan ijma'i da shi sam ba wani maganin ijma'i suke kuma ko daga cikin su akwai suna kafa hujja da wa man yushaqi rasulun min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam amirul mu'minin ya kawo wannan akan mutum da hukunci da alƙur'ani ce musu eh tunda ai Allah ta'ala ce wanda wanda bai bi tafarkin wanda ya juya baya ya saba ma manzo kaga shi saba saba ma manzo saba ma a wajen mu zai zama saba ma sunna sa tunda shi ya bi sunna annabi ne wajen wajen sa hakamai ne to wai wannan shi ma hujjan ijma'i ne daga cikin hujjojin ijma'i wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata shi ma hujjan ijma'i da kuma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar shi ma hujjan ijma'i da in fantanazatun fi shay'in fardu ila ra'yi wa rasul shi ma hujjatul ijma'i ijma'i wannan ba muhallin wa- mu zauna mu mu- mu ta dogon bayani ne akan shi shi ijma'i hujja ne ko ba hujja ba ne A- wannan a ittifaqan a tsakanin duk dukkanin musulmi shi atan musulmi sun yi da cewa alqur'ani ake gabatarwa in alqur'ani ya magana zance ya ƙare sai an duba alkurani ba a ga- ba a samu ba sannan ake zuwa masu to sai in ba a shi a alkurani ba shi a sunna sannan ake zuwa waɗansu misali daga cikinsu akwai ijma'i ko to kaga idan aka ce a duba alkurani in an samu shikenan me ya kawo batun ijma'i ashe ij- ijma'i ba in babu nassi ne ba ba nassi ba ba al- ba ba shi alqur'ani ba shi littafi ko kaga kaga an ce kaga akwai akwai wani abu da akan akan akan ce masa ah, ala tul akwai wani abin shi ala arab za ka ga a cikin za ka an ce fa illam yajid fa kaza fa illam yajid fa kaza a wani wuri kuma an baka zaɓi ko kai kaza ko kai kaza ko kai kaza in ya zo aka ce hukuncin shi ko kai azumi ko kai min siyamin ausar katar aulu su kaga an baka zaɓi ko ne kaga dama sai kai amma in aka ce fa man lam yajid fa kaza fa man lam yajid fa kaza to na farkon ya zama wajibi sai in ba zai yi ba za ka je ne to wannan a jerin isin ba da hukunci an jera su ne ala'ar dole ka gada maka ɗauka har da ijma'i ka aji alƙur'ani yaushe ake zuwa wajen ijma'i ko gaya mini ba alƙur'ani ba sun ko sannan aka yi koma wani ijma'i to wasu kuma gashi kuma an ce a zuwa alƙur'ani wai alƙur'ani wai ya ba tabbatar da ijma'i wai yo Allah da ka ce min ba aya ba hadisi to sai ka ce min ijma'i amma ga aya ina ijma'in mai kuma ijma'in sa'an alkurani ne to kaninsa ne ko kama wasi ba wannan maganar Allah ne ba wannan ko mutane ra'ayin su ya haɗu aka amma ina idan babu wani abu a cikin alkurani ba wani abu a cikin sunna na muna iya komawa ga wani to ne su kuma malamai suka ce a ta su fahimta daidai warwarwai da suka fahimta suka yi amfani nasu hankali don hankalin malamai ya fi na hankalin sauran mutane tunda za su kora hankalin nasu a fahimtar alƙur'ani ba zai sa a da sharaɗin hankalin da za su sa ba zai saba ma alƙur'ani ko suna ba sannan su ga ra'ayinsu su ce to kaza ne sai wani ma ya ce shi ma kaza ne sai wani ma ya ce shi kaza sai a ce an sami ijma'i ko ku shi kenan dai idan gaske magana shine ba dalilin da ya sa shi ibn arabi ya sa abin da yake bai dalilin sa ya kawo ibatun ijma'i din yana ganin yana so ya tabbatar da khilafa da farko sai ce ai suna su khilafa ya tabbata da hujjiyatul ijma kuma alqur'ani ya tabbata da hujjiyatul ijma to tambaya shi alqur'ani da ya tabbata in ma ya da gaske ne ya tabbatar da hujjiyatul ijma ya ce ijma'i yana warware shi shi alqur'ani ya bada ya bada dama yanzu a wurin mu hadisi yana warware alqur'ani in muka ga hadisi ya saba ma alqur'ani me muke da shi na na shi da kaza ba mun ga hadisi ya saba alqur'ani na na shi da kaza to ya za ka kawo ijma'i ka warware alƙur'ani in hadisi baya warware alƙur'ani suna ba ta warware alƙur'ani alƙur'ani ke hukunci akan kowane ba abin da ke hukunci akan sa shi yana hukunta hadisi yana kwaranta ijma'i sai yanzu aka dawo aka ce mana hujjiya din yalibcin farko amma na san yasa abin da yake bari dun dalili ya hankalinsa ya koma da ya lura cewa in aka koma aka kawo nassosi sara'atan wanda suke nassin shugabancin amirul mu'mini kamar inna ma wali kuma Allah wa rasuluhu aka wallazi na amana allazi ne yuqimu masalata aka ce ta sauka dangane da wani ayina dangane da wani ba yana nufin tsakanin muawiya da ali bin yana nufin ali ke da khalifci tun tun asali in aka zo ya yi wa rasulu balag ma unzila ilayka wa illam tafal kuma ballagta risalata za a ce mai sa ta sauka a ce ta sauka ne dangane da wani da aka yi ma'amu ya tara mutane ya hau dandamali ya ce an yi hawo tare da shi ya kudu ba doguwa ya daga hannun sai ce mun kuntu ana na biyu ko hada hada amiru ya kuma karɓi baya har wani ya ce mashi bahin bahin laka ya abalasa asbata maula ya kuma wala kullum ba na wasu to kaga ashe idan aka zo aka ce wannan ma nassin to yanzu ya tashi a batun muawiya ya nuna wane ne khalifa tun asali to shi ne suke ne yadda ne ya kauce sai ya zo ce halittin halittin ya tabbata da ijma'in da alƙur'ani in ba ka ba me kawo batun ijma'i ana batun alƙur'ani me kawo batun ijma'i ana batun nassin hadisi ya yi rasul ballig ma unzir ilaik min rabbi manzo Allah ya daga hannu ya daga hannun Ali ya ce man kuntu mawla fa za ali kaga aya ga aya in ma ka ce mana kamar muke ga maka wani wani wani yana cewa kuna cewa ya yi rasul ballig ma unzir ilaik min rabbi kuna cewa fi fi wilayati ali ai na aka faɗa ka ai ba a faɗa cikin alqur'ani ba yanzu ka ce masa ثانية الحينين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن wane ne sahibi din sai ce abubakar ce a cikin alƙur'ani aka faɗa sai ce a hadisi ne ce to wannan ma hadisi wannan ma a hadisi ko aka ba ba shi kenan ba yawa aya ba ta ce wani ba kowa ya ce wani ne saboda mene labar ruwaya haka yake to shi ma wannan haka na ruwayan ya nuna an gama kaga idan aka komo da suka waya suka ga cewa in aka koma aka ce a duba alkur'ani ali ne halifan annabi mubasharata kuma shine ya rike mukami ko bai rike mukami an fahimta kuma mutane su ta wannan halifci yake yake shige masu gudu sun ɗauka lalai sai ka rike gwamnati ne kai ka zama ali kamar annabi ya kafa daula na'am annabi ya kafa daula amma ba kafa daula ne muhimmin aikin annabi me ya muhimmin aiki a annabi isar da sako ya isar da duka sako ko da annabi bai kafa daula ba in dai ya isar da sako ya gama nasa to sai zama ya kafa daula to sai suka ɗauka shugabancin wannan daular shine halittar annabi in ku haka ne duk ma da suke da daula yanzu har da wanda yake rike da shi a abuja halifa annabi yaba ba rike daula yake ba da sama da musulmi sama da miliyan 100 kaga ya zama mene halifan wani ke hari ya zama halifan annabi to yanzu kai kai da halifan annabi su sun ɗauka rike daula shine halifci a'a annabi ba mu'assasa daula ne kawai shi annabi wanda aka yi masa wahayi saboda haka ya isar da sako to in ya ce wannan shine khalifa ta ma'ana in kuna son ku bi saƙon da Allah ya aiko ni shi ku tsira gobe kiyama ga wanda za ku bi ya zama addini ba ku sai abin da ke dole abin da yake nufi kenan sawa'un da daura ko ba daura domin in ka ce mana kafa daura shine kafa addini annabawa da yawa ba su kafa daura ba annabi ibrahim abul anbiya wanda daura ya kafa annabi musa ma ya kafa daura ne isa ma ya kafa daura ne wasu kafa daurori ba amma mun zane su yi tsada sakon su to shi kenan zan a gurguje zan ƙara samun ku sauran abin da ya rage ɗan kaɗan wannan dai ya nuna cewa idan mutum ya waiwaya ya ga alama in ya waiwaya ya ga alama in ya tono zai tono can baya sai ka ga kana ƙwarewar shakara da an duba aka duba littafin Allah aka fassara shi sai a ga Ali ne halifa Allah da an duba hadisin manzo Allah aka fassara shi sai a ga Ali ne halifa Allah amma waƙil am wasu sun riƙe mukami sun riƙe gwamnati sun shugabanci daula amma ba halifofin annabi ba in ko kace mai riƙe daula ne halifa annabi duk wanda ya riƙe daula ya halifa shi ma mu'awiya kaga ya zama halifa tun da ya riƙe daula shekara ashirin yana gwamna shekara ashirin yana sarki musulmi yana gwamna ya shafi shekara ashirin shekara ashirin yana sarki musulmin duk duniya to amma ali ne halifan annabi ya riƙe daula ko bai riƙe daula to ya riƙe daula kamar kimanin shekara uku aka kashe shi halifci ya koma ga kansa da nasi mu a wurin mu shi halifci ba ijma'i ke tabbatar da shi nassi ne daga annabi da wanda annabi ya rasa saboda al'amarin ya wuce a ci al'amarin zaɓin mutane wannan al'amarin zaɓin Allah ne maka na lahum kasiya ba area da suke zaɓi ba na in ka ce min daula sai in ce maka eh daula amma ba ba ba ba umma ba umma ta musulunci ba kuma milla yanzu ga dauloli nan an musu kan kan iyakoki daban-daban mutane suna suna zaben shugabanni suka kura ba shine ba shine addini ba shine kuma halicin addini to radda da ya raddi na biyu inda ya ce a rai salam awa amma kaulukum lau ja'alta bai lau ja'alta bainakum wa bainakum a jalafi a takim fa inna ma fa'altu dhalika ajalan kai ajalan kai afwan wannan shi a jalafi ya ya jona mani kuma sai na karanta yadda ya karanta yadda ya inda suka ce mishi to me yasa ka sa a umma qaulukum law lima ja'alta bainakum wa bainahum ajalan fit takimi ya ce sai ce me yasa ka sa ajali wato a yi nan take mana a yi hukuncin agam sai sai ce fa'altu zalika da ya tabayyana jahil wa yuzbatul alim wato yana rayi wannan ne domin jahili abin ya bayyana masa ya ga ya ga fuskan ne haske ya idan aka yi gaggawa bil ujrata an nadama bi ta'anni as-salama wannan kar buga ne bil ujrata an nadama in aka yi gaggawa sai a yi nadama aka yi dan jinkiri aka saurara sai a cikin sai a yi cikin natsuwa kaga nan take da za a ci tun da sun daga masu haƙoƙin nan nan take a ce masu hukuncin to yanzu in ba ku minti biyar ku duka littafi da hadisi ku kawo mana mafita kuna tsammanin me zai faru minti biyar an ba su minti biyar su kawo mafita idan suka duba cikin minti biyar cikin minti biyar ɗin suka suka ce ai wane ne me zai faru ku gaya ma me za a yi za a ci gaba da yaƙi ne dun ba duk kowa ne yana son shi nasa ne kawai amma aka ɗan jinkirta kowa sai hankalin mutum ya dawo masa har ya gano shi kuma wani bai san program ne inda yana karatu da mutum ne ba kaga kenan idan da ainihin an yi ujila to wani ba zai gane ne ba ce to na haka ne domin ka bayyana ma wanda bai gane ba jahili ya fahimci gaskiyar magana kuma shi malami kuma wanda dama ya sani abin ya zaba tafiyan kawai ya rantsu cewa ai an yi daidai kuma ya ce wala allallaha yusrifu fi hadhihi huduna mai yau kuma Allah ya kawo masana a wannan yarjejeniya da aka yi mai yau Allah ya kawo gyara sun ba mu sani ba mai yiwuwa aka ba da jinkiri ana tattauna hankalin mutane ya zo gare su ya gyara al'amarin wannan al'umma ya zama ainihin tu ahadu bi akzamiha ya zama an riƙe ta da magudanar numfashinta kuma ujilar kuwa zai hana a gane gaskiya kuma a kasa tun kuɗe ƙarya wato ma'ana na yi masu ajali ne domin a gane a gane waye mai gaskiya wani ajalin zai sa mutane su shigo shi hankalin su tunani a ga hujjojin da ake kafa a ce a ashe Allah bai ce kaza ba littafin sa aiko ya ce ashe manzo Allah bai ce kaza ba wuri kaza ce eh annabi Allah su su a wani wani ne ai Allah ne aura da wannan har sai sai sai sai magana ya kai to Amir mun yawo in su zantuka inda ke cewa inna afdalan nasi inda lahi من كان الأمر بالحق أحب إليه وإن كسه وكرفه wanda ya fi ko wajen mutane a wajen Allah shi ne wanda aiki da gaskiya ya fi soyuwa gare shi ko da wannan ya tauye shi ya kuma tsananta masa wato shi gaskiya za a bi wannan gaskiyan ta rabke shi ne ko ta tankware matsayin shi ko kuma ta ba shi wahala dai amma dai abin su wannan shi Allah ya fi so to kuma wanda Allah ya fi so ba wanda Allah ya fi ki ba wato ya fi son ya fi son gaskiya ko da ta tauye masa wani abin da yake ganin haƙƙinsa ne ya gaba haƙƙinsa bane kamar a zo ana hukunci akan akan makadara kamar akan gona masala wannan ya ce ta sace wannan ya ce ta sace kowa yana ganin tasa ce sai aka zo aka kawo gaskiyar magana sai wani ya gano ba tasa ba ce amma yana son wani sai ya ce shi ke na yi sai ya saki wannan shi fi saurara minal baɗi da wa'in jarra ilaihi fa'ida wa zada wanda ya fi son wannan fiye da ƙarya ko da ta kawo masa fa'ida ta ƙara shi ko kuma a cakuɗa a cakuɗa a cakuɗa a ce eh to gonar ka ce ya kuma san ba ta zama ce sai ce a ya ba gona a wasu ba shi ne ba wanda Allah ya fi cikin mutane wanda shi gaskiya ya fifita ko da ta tankare shi ko da wani abu ne na ganin nasa ne amma ya ga ba shi ne ke shi sai shi bai makon ita ƙarya ta ba shi matsayi alhali ya san ba nasa ba zan ko da hukunci aka yi aka ba ka haƙƙin da ba naka ba bai zama naka ba yana na ba naka ba ko da a kotu ne aka je aka tabbatar maka da shi aka rubuta maka takardar da suke ce ba tamlika aka ce yanzu ya mu mallakin ka in dai ba naka ba ne tsakaninka da Allah yana na ba naka ba to bayan kun gane wannan kun ji dalilin da ya sa amiru ne ya wannan kenan na magana ya ce wa ƙila amur haka aka zo amma kuma abin da ya faru ba haka ya faru su mutanen nan ba su sa littafi ba su sa a sunna an sa yaudara ne da ƙarere da yaudara sai aka yi wogo aka ce ma'auya aka ƙare da zage-zage abu musa ashari ya zage ya zagi amur bin al'as ya ce masa kare ya zagi sahabbai ne duk wannan ma shi ma ya zagi wannan suka yi zagege ne aka tashi haka za ka tabo cewa wai ma'auya ne ina alkur'ani ina hadisi ba wani addu'a ba aya ko daya ba hadisi ko daya kuma lokacin tun da suka zauna ma shi abu masu kashar ya ce a jira aya gidan umaru shi kuma wani ya ce aka bi ma'auya yana kyauta zai mai sheka ma gwamna shi ke na akan haka nan aka kara sannan ka ce sai zo da hira to duk mutum su ne sai a musulmi su zaɓen da suke su sai abu musa ya ce to kai ka fara ya ce a kai ka fara ya ce haɓa har da shafa gemin sahaba a sahabin annabi da tijo kamar ka ce ni zan gabatar da magana kana wurin aika ba sai ya tashi ya ce ya cire shi kuma wannan ce to shi kuma kamar yadda ka cire na gani kuma na da sanawa sai suka yi zagege ne sai aka tashi wai wai ma'awai sai an kuma sun su ɗaya ba kuma ce a kai kuma mun ce mun ce ku duba alƙur'ani ne da suna ina alƙur'ani wace aya kuka duba wace aya kuka kawo kuka gama hujja da ita wani hadisi annabi kuka kawo kuka hujja da shi ba ko guda to sannan sai ce fa aina yuta ko biku ya ake ya ake kada ku a yinin da ku cikin tai shine kamar makuwa ya ake kada ku ne haka wa min aina ataitu utitu da ina aka ake fuska goma uku ne ta ina shi ya dan yake fidowa ya ja hankalin ku ga abu asarari sannan wannan cikon maganan ba mu riga mun fassara ba na bukatar ba lalai ne sai na tarjama muku duk sauran mu dama mun tarjama na yi sharhin wannan ƙarin sharhin ne da musamman kan batun cewa ainihin addu'a Qur'ani da sunna din shine kawai abin da sun ka domin sai zan ba ba Qur'ani aka duba ba sunna aka duba amma aka duba Qur'ani mutum mai sha'awa ko da ko da bi irin bayanan da muka yi na na lokacin maktar amirul mumin ranar farko zai ji wayannan ayoyin da aka karanto da cewa duk da ko da ke shi ma a gurguje na yi banda aka bar ko da daban alu suna duk sun tabbatar da cewa ayoyin suna da magana ne dangane sannan kuma da hadisai shi ma da wanda suka duk kuma mun karfafa kawai na aka rubuta na sunna kawai na alu suna kawai kawai ban da na shi'a ne shi na shi'a zai zama a ce ai dama kai kana goyon bayan ka saboda ka zaka ci haka to sayar da sunna su suka ce ayan nan ta ce ali ne wannan su a hadisin ya ce ali ne ga shi nan du'a ni mutum yanzu ranar farko mun yi batun na na na alqur'ani rana ta biyu kuma mun yi na- mun yi na hadisi rana ta uku kuma sai muka kawo har da zantukan wa'ansu mutane sannan kuma sai muka dora muka tun da ra- kwana uku kawai muka yi amma dai ranar farko da na biyu mutum ya duba zai iya- ya saurara zai ji zai ji maimaitin hujjoji daga alqur'ani da sunna wanda ahlus sunna suka tabbata ba mu kawo wanda shi a suka fara wanda suna kawai suka suka fara sauran cikon magana mun riga mun fassara mun tarje ba ba bukatar mu mu maimaita shi da ke cewa ku- ku- ku- ku shirya zuwa ga mutanen da suke ku yara anil haqq wato yana nufin mutanen mu a wanda su sun dumauce ba su san gaskiya ba yana yana ce mutane su shi ne don aji a yaƙe su sannan ƙarshe ya ƙare da zargin su amma kamar yadda ce muku sharifin rali ya harhaɗa wa'yansu ya jajjona ne domin wa'yansu wadan wa'yansu san ba ba ci gaban magana ɗaya ba In- in maganan ƙarshe ya ƙare da zargin su cewa su ba ba su ne mataimaka ba a can wani wuri kuma ya karfafa gwiwarsu amma shi sharifaru ya yago ne daga nan da nan nan ya ji wani ba magana ɗaya ba ce gaskiya magana shine kowane babin shi daban a inda ya zargi mu mahallin zargi daban mun sha karanta zargi kuma za mu yi karo da waɗansu zartuka a nan gaba insha Allah wannan kenan insha Allah da yake tun bayan ranar kudus da abin da ya faru na shahadan mutane talatin da uku an an yi kwana uku ana salloli na jana'iza da addu'an uku an kuma yi addu'an bakwai amma har yau da yake yau rana ta goma sha bakwai bayan wannan to amma har yanzu mutane tuɗaɗa suke suna zuwa ta'aziyya ba mu saba ganin akan yi ta'aziyya a daɗe haka nan galiba ta'aziyya an yi tsanani kwana bakwai an gama amma wannan mun ɗauka abin sai baya ƙaƙƙauta kullum sai mu sai mu ga mutanen ma kamar ƙaruwa su saboda haka ba za- za mu so su ƴan uwa burazozi da sistoci na wurare daban-daban su su daina tururuwa suna zuwa aho da ma na azumi da na sha ruwa amma su yan uwa su sauwaƙe mana don har yanzu mutane sauran mutane sauran al'umma suna zuwa kuma da yawan gaske suke zuwa suna zuwa da yawan gaske to su muna iya kyale su ba da ba dama suna suna iya zuwa su amma su yan uwa da kamar masu ciko motoci daga gari gari din nan su ce za su zo za su yi ta'aziyya ne to mun gode ya kamata a sauƙaƙe haka na ji je- bayan na yi wannan magana a wajen zama ina cewa ya kamata yan uwa su sauƙaƙe zuwa ɗin da waɗansu ma sun wo- sun wo shiri sun an gaya musu sun ɗan fasa to muna fata dai irin wannan a- a yi mana sassauci da wannan zuwa insha Allah wa ta'ala a mun gode Allah ya saka da alkhairi dai da ake sai a yi ta addu'o'i insha Allah ba sai an zo ba amma sauran al'umma ba za mu iya hana su ba su su suna zuwa ko da lokaci sai musu suna ta zuwa kuma suna aikuwa da sakonni daban daban ina nufin sauran al'umma wanda ya hada hadda hadda ma wanda suke ba musulmi ba duk suna ta zuwa saura kuma ba za mu ce musu ko kuma ku daina zuwa amma su- amma sauran su ɗan wanda su dama suka zo din nan ya wadatar kuma da yake gashi ana damina ko lokacin da ran da muka yi addu'an uku ne ko aka yi ta ruwa ko bakwai ne na bakwai ran da muka yi na bakwai an yi ruwa sosai mutane su yi su- ruwa ya dake sosai kuma gashi muna son za mu yi addu'a arba'in wanda zai faɗo ranar kamar zai zama takwas ga zul- zul- eh, takwas ne ko tara eh, ga zulƙada Hmm? takwas ne ko amma takwas eh, takwas idan ramadan ya cika ke ramadan ai bai cika ba ramadan ishirin da tara ne. tara ne in ke zuwa zai zama ran tara ga wata tun da ramadan 29 ya yi zai zama ranar ranar laraba ne ɗan laraba tara ga watan zulƙada za a yi wata fasa ita yana iya zuwa ga ala ya laran dai arba'in ne to kuma shi ma in zai yiwu ba za mu so mutane su ci cikowa shi masu domin kowa komi yana yana ba mu da wurin da za mutane za su tattauna da yawa sannan kuma tana yi wa ma a yi ruwa irin tun da damina ne cikin cikin zai zama shi september ne september ko wajen kuka amma dai tana yi wa yi ruwa saboda haka dai shi ma daidai da gwargwado wanda suka samu zuwa dai masha Allah amma lallai ba za mu karba mutane su su turuwa mu rasa yadda za a yi da mutane to ake turuwa muka rasa yadda za mu yi da mutane zai zama ainihin kuma kuma mai yiwa ma a yi rashin sa kuma a yi ta ruwa kuma a waje za mu yi zai zama ainihin za a zai zama da dan wahala to kuma kamar da kuka sani bayan da suka yi wannan aika-aika na kisa sai kuma suka ga abin ya koma a kansu sun koma abin da ake sun koma defense sun koma muhallin kare kai me yasa suka yi sai abin da suka yi bai ishe su ba sai suka koma suna kishin ruwan shekar da karin jini suka fara baza jita-jita cewa wai mun ce za mu ɗauki fansa yanzu haka da zance da muke sun yaɗa ma duk barkokin sojoji a ko'ina a ƙasar nan cewa wai shi'a wai sunan mu wai shi'a sect haka suke cewa wai za su ɗauki fansa kuma har da samun magana a baki na suna cewa shi arzikin ya ce ainihin jinin 'ya'yansa ma suna yana kira ga ɗaukan fansa saboda haka ana tsammanin za su ɗauki fansa duk sojoji an sa su a cikin alat ma'ana suna nufin za su sake shekar da jini na mutane da sunan cewa shi'a sun ɗau fansa wato su suna iya zuwa suna iya zuwa ko su so ko su buɗe wuta akan waɗansu su ce ɗaukan fansa ne wasu suke kuma su buɗe akwai da akan sojan kwansu saboda su ba su da asara suna iya buɗe ma don sun sa sun sha sabon a barikin sojan su ce wani abu ya boko haram amma su suka sadu su saboda haka wato bayan kisan kan da suka yi kuma bai ishe su ba masu har yanzu kuma sa su haɗa da ƙarerai da cin mutunci don amma sai wani mai yiwa sun yi tunani cewa kila in suka yi kawai mai yiwa ba za a yadda saboda haka suka suka kitsa labari suka ba wata jarida ta buga inda suka tona mu kansu asiri shine ainihin ita jaridar ta buga labarin nasu an sa wa sunan wani mutum da aka ce baya exist ba wanda ya san shi wai shi ko shehu dawud ne wanda aka ce ba shi sam wai shi ne ya rubuta sai kuma wata jarida daban ita kuma ta rubuta ta ce dan jaridar da ya rubuta ka gani kuma labarin iri ɗaya kuma suka kasa gane ina suka ji maganan da suka ji shi alzazzakin yana wannan magana a ina ya faɗa ko ba zai iya zama su ita jari wata jari a Lagos ita kawai ta ji abin da alzazzaki ya faɗa saura ba wanda ya ji alhali mun kira taron yan jarida ne aka yi magana kuma an ɗauke shi a hoton bidiyo kuma an sa shi a youtube za ka iya gani maganar da aka yi yana da tambayoyi da amsoshin da aka fara ina su wannan jaridan ta ji wannan bayani wani wurin da suka tona wa kansu asiri shine inda suka faɗo yansu kala wa'yansu suka rubuta yansu abubuwa wanda muka san gamman ta rubuta dun ba wanda ya sani ce gwamnati muna da labarin cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta gayyaci jakadan nigeria a can tehran zuwa ma'aikatan harkokin waje suka kuma nuna damuwarsu dangane da buɗe ma mutane masu ruta a yayin da suke muzaharan ranar kurs shi jakadan yi musu alkawarin cewa za a yi bincike to wannan yana cikin labarun duniya duk an faɗa saboda haka mun san wannan amma ba mu sani ba ashe wasu gwamnatoci ma sun nuna damuwarsu sai suka ce gwamnatocin lebanon da palestine da turkiya da afirka ta kudu da bolivia da peru da venezuela duk sun nuna damuwa domin mu sani ba saboda haka muka san cewa sos ɗin gwamnati ne don su wa'annan ba su nuna damuwarsu ya zama labaru sun gaya ma gwamnatin ne ko ta hanyar rubutu ko ta hanyar magana to amma sai suka faɗa ciki sai suka ce wannan ya nuna cewa wa'annan ƙasashen suna mara mana baya za a yi wani rigima wato da dukkan alamu wa'annan mutane ba su ba su gamsu da jinin da suka shekar ba suna da aniyan ƙarin shekarwa ne to abinda kuka iya kenan kuna da bindiga yes yes yes yes tambaya suna da bindiga ko ba su da bindiga yau suna iya kisan kai ko ba su kisan kai sun yi kisan kai ko ba su yi ba yau ba wannan shi ne amma in aka zo aka ce za a sa alƙalami a yi rubutu to ba ku da ilimi mu ke da ilimi in za a yi magana ba ku da hikima mu ke da hikima ba ku da hankali mu ke da hankali ba ku da haƙuri mu ke da haƙuri ba ku da mutunci mu ke da mutunci ba ku da gaskiya mu ke da gaskiya bugu da ƙari ba ku da addini mu ke da addini saboda haka da kun sa alƙalami za ku rubuta jahilci da kun yi magana wauta za ta fito mu allah ya fifita da ilimi da hankali da mutunci da sanin ya kamata da gaskiya da addini sahihi muke da wannan saboda da suka sa alƙalami sai wauta ta fito a jahilci da wauta kamar yadda wani kwamandan ya rubuta takarda yana ba da bayanin abin da ya faru ya ce an yi yaƙi ne tsakaninsu da shi a sect aka yi musayan wuta wanda ya zama sanadiyan ainihin makiya a sojojin makiya su sun kashe goma sun ji mutum biyu rauni sun kuma kasa kama fursunonin yaƙi guda goma sha uku sun kuma ɗauki ganiman ambulance guda ɗaya amma a ɓangarensu suka ce su kuma nasu mayakan ba ko ɗaya da aka kashe ba ko ɗaya da ya rauni kuma ba a kama ko ɗaya daga cikinsu ba sannan duk motocinsu lafiya lau ko ɗaya ba bai sarwanta sun gama yaƙi yaƙi su kai to kuma gab da zan fito na an bani takarda daga sun wai sun kafa kwamitin bincike wani wai shekarar benjamin shine shugaban kwamitin binciken yana gayyata ta ko in turo wakili ko ni kaina in zo in ba da bahasi dangane da abin da ya janyo musayan wuta tsakanin shi'a sect da sojoji wai yanzu kun already yana binciken abin da ya janyo musayan wuta ne tsakanin shi'a sect da sojoji wato establish an yi musayan wuta tsakanin sect to wannan wuta yana da sun sa alƙalmi sai kaga jahilci ya fito to shi'a koyowa information ba soja ba ne imani ne saboda haka a cikin sojoji akwai shi'a su ma sun san da haka don akwai wani da aka ce wani kwamandan shi ya kira shi ya ce kai menene a cikin musulmi ce shi shi'a ne soja sai ce to gashi an ce za ku yi ɗauki ramuwa za ku rama ya ce ai da muna ramuwa da tun da mun rama yaushe aka yau aka fara ma wannan wannan sai ce a ji a kulle shi za su ya sake fito ce mai kace gashi ai an ce shugaban ku ya ce za a rama rama ce inda muna ramuwa ai tun da mun rama ai ba yau aka fara kashe mu bayan kukulin sosai ce a sake shi da to sai ban ga dalili ba shi soja yana yaƙi da sect zai yiwu yanzu alal misali ko yanzu za ku saboda cewa a za a ce da sojojin najeriya da kirista ana yaƙi hankalin ku zai ɗauki wannan duk a cikin sojoji akwai kirista ko akwai musulmi me yasa kuma kuka ce shi a sect rubbish nonsense tun da muke ba mu taɓa sanin akwai wani abu sunan shi sect ba tun duk a rayuwa ta muna ina faɗa da sect ni ban zai da akwai sect ba ba cikin addini mutane ne suke zanga-zanga soja suka buɗe musu wuta illa iyaka su ga an ma gama mazaharan za ana komawa gida ne sun zo dama da nufin kisan kai suka buɗe wutan kuma akan idanun mutane a kai surprising har da wani lauya ya ce shi ya zo wucewa ya ga an ce su zo su wuce suka ce a sai ya ci harbi ya ce to dama sana yin farsa akan idan mutane suka yi rana tsaka suka buɗe mutane suka kashe suka kashe mutum sha tara nan take da harbin bindiga suka ɗauki sha hudu suka kai barikin suka azabta su har zuwa mutuwa har da ɗoɗana musu lantarki da caccaka musu wuka amma sai suka ce wa yaƙi aka yi ya za ka yaƙi ana iya yaƙi tsakanin ƙabila da ƙabila amma ba a ce soja da ma'abota wani addini suna yaƙi addinin da shi a cikin sojojin akwai masu irin wannan addini to shine ne wato kenan su bayan da suka ga ainihin abin ya koma kan suna suna tunanin yanzu kuma mai za su tun da ni ban ga ribar da suka ci ba akan abin da suka yi yanzu soja ya ce an kama shi ya kwami an faɗa mashi tam ɗin binciken shi mai ya kawo aka yi musayen wuta abin da suka ce ke kaga ba dama ba bincike suka zo yi sun zo ne su tabbatar ci an yi sun riga sun tabbatar an yi musayen wuta tsakanin su da sect to me ya kawo musayen wuta shine kawai suke tambaya wai in zo in ba da bayani don a san gaskiyar magana soja ne zai bincika kanar oku ya yi kisan kai kanar benjamin zai bincika shi kenan wannan dai na faɗi wannan ne saboda ganin cewa su mutanen nan su da dukkan alamu kishin ruwan shekar da jinin musulmi bai ishe su amma yanzu sun lura cewa ashe ba bindiga kawai ake amfani da ashe akan yi magana akai aka ashe akan sa hankali to wannan ne kuma anan ne mu wayannan su ne makaman mu da ilimi da hankali da hikima da haƙuri da dauriya da sanin ya kamata da addini na gaskiya namu ne koko da kisan kai da wauta da hauka da bata da ƙarerai su ne kayan amma bin daga kuna amma wa'annan abubuwa sauran makaman wannan inda ana batun gaskiya ne da sanin ya kamata to ba ku da wayan kun yi kisan kai mun ci amma ku bayan za a ku taɓa yarda da mutane duniya cewa abin da kuka yi daidai ya kamata ku fuskanci wannan wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi Allah ka gane da mu abin da muke karantawa da shirye da mu da shirye da muke ciki ka ba mu ikon aikatawa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبت اقدامنا وثبت ابدتنا واحسن احداث بيننا وقلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت الغفور اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تحز بها الاسلام وعلى وتذل بها النفاق وعلى تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما أنكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما قصرنا فبلغنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم من أرادنا فأريده ومن كادنا فقيده وصرف عنا هم من أدخل علينا همه وامكر بمن يمكر بنا فإنك خير الماكرين. وقع عنا عيون الكفرة الظلمة الطغاة الحسدة الفجرة اللهم أنزل علينا منك السكينة وألبسنا درعك الحسينة وأفزنا بسترك الواقي وجل لنا عافيتك النافعة وصدق أقوالنا بأفعالنا وبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وذرياتنا إنك أنت التواب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Yeah.